الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ashirin da bakwai ko ga watan hudu hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 da da bakwai wanda ya daidai da sha tara ne kenan ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma in ya inganta kawai shatawa ne suka yi suka fada ai da ingancin shi ma dai sai dai abin da hali yayi tun da dukkan fada na duniya sun yi ittifaki an gane ko cewa ba a san ranar da aka haifi annabi isa ba suka ce zama ne aka yi fada fada kawai aka ce to a ɗibi rana ta kaza kawai ina fata an fahimci to kaga kawai ya zan shaci faɗi kenan eh su da kansu suka faɗa Allah ya muna mai kyau muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a satin da ya gabata tafsirin da muke yi na mako-mako mun fara bayani a aya ta 33 zuwa ta 34 sai lokaci muna halinsa a shafi na farkon shafi na 213 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam Allah ce qul hal min shurakaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون نعم كما يدى مكسني أنا أنقباتد وأنص بياني لسك شافي نزكاء القضايا المعاصرة المتعلقة بالزكاة أيوزا مزوتك فصلي wato na biyar kenan cikin wannan littafin da muke bayani a kansa wanda muke dan tsatsakarowa tare da fadar bayanai ba tare da kuma mun ce mun tafi akan dukkan abin da ya tafi da shi ba lokaci muna iya saba mishi ko ba haka ba yawwa to shine za a yi bayanin nawazilu zakatil fitri nawazilu zakatil fitri mas'aloli na zamani da sun ka shafi zakatul fitr tunda ita ma sunanta zakka ko ba ka dan bane amma sai ana kiranta zakatul fitri sadaka wanda ake fitarwa a ƙarshen watan Ramadan ko ba haka ba to mas'ala wanda a karkashinta akwai mas'ala guda hudu مسألة تفرقو توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية والمراكز الإسلامية لإخراجها شنيا هلتا أوكلتا ONG ONG kuma ce organization kungiyoyi na taimakon al'umma ya halatta a wakilta su su hidda zakatul fitri da kuma marakiz marakiz na musulunci a kai musu zakatul fitra a ce su fitar da su su wakilci mutum ya halatta ko bai halatta ba wannan wani zai iya mamake shi to wannan magana ina ba anatta a ce ONG ta wakilci mutum bai ganewa yanzu akwai kasashen da kamar yanzu America in ka ce ka yadda zakatul fitr wa zaka ba kaga dole wani lokacin irin waɗannan akwai wurare da an ka keɓe su suka san waɗanda suke da bukata sai a kai musu sai su ba su muna ganewa to almuhimmu dai malamai suke cewa ya halatta a wakilta wajen fitar da zakka ina fata an fahimce ni ma'ana ka wakilta wani ya fitar maka da zakka ya halatta mutum ne yana da dukiya mai yawa ko ba haka ba to kaga ba shi kadai ba zai iya tsaya bai lissafi ya aikin ta to yana iya ma idan ya fitar da zakka kuma ya ba wani ya ce to ka ba wani kaza ka ba wani kaza ka ba wani kaza ina fata an fahimce ni sun kafa hujja da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisi na mu'az wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura shi zuwa ga kasar Yaman yace da shi fa a'limhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan Allah ka sanar da su Allah ya farlanta musu zakka ashe ba malamai ne suka farlanta zakka ba Allah ne to khadhu min aghniyaihim ana karbatta daga mawadatan su wa turaddu fi fuqaraihim amma yadda ita zuwa ga talakawan su to kenan tunda anka ce to khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim an gane ko sai anka ce niyabatan anhum ai niyaba ne za a yi domin waɗanda sun kaje su karɓo zakka an gane ko za su wakilci mi za su wakilci talakawa tunda ba talakawan ne suka zo da kansu ba suka karɓa ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma sun kace anna zakata ibadatun maliyatun mahdha ita zakka ibada ce ta dukiya mahdha ma'ana tatacciya bata keɓe wato in an ce mahdha shine tataccen abu wanda bai cuɗanya da wani abu ba ma'ana ibada ce da take da alaka da kuɗi ba ta da alaka da ruku'i da sujada ita sallah ibada ce badaniya ba kuɗi zaka bayar ko ana ba da kuɗi za shiga masallaci to ita ko zakka ibada ce maliya fa yajuzu lil maliki an yuwakkila ghayrahu fi ikhrajiha ya halatta wanda ya mallaki dukiya ta zakka ya wakilta wani ya fitar ina fata ana fahimta ta anna al hajata qad tad'u ila al wakala sannan kuma bukata tana iya kira ma'ana tana iya zamantowa sababin da zai sa mutun ya sa a wakiltar da shi لتعذر قيام المالك بإخراج الزكاة في بعض الأحوال saboda zai yi wahala shine ta'azzur mai dukiya ya fitar domin tana yiwa waɗanda yake son ya ba su na wani gari to kaga kuma shi tana yiwa ba zai samu damar zuwa a garin bai ba su da hannun shi to idan ya tura ya ce a ba su a wannan garin kaga shi kenan ina fata an fahimce ni to kenan wannan zakka ta kuɗi kenan to ita ko zakatul fitri kenan sai suka ce to kenan ita yanzu ya za a yi da ita an gane ko sai suka ce to halin guda biyu zakatul fitr take da shi hali na farko an takuna na ibatan anil muzakki ya zamanto ta wakilci mai fitar da zakatul fitr mai fitar da zakatul fitr ma'ana ka ba su kuɗi ka ce kenan yanzu idan wata ya kai ƙarshe to ku fitar min da zakatul fitr kaga ta wakilcewa ne ta wakilci shi mai fitar da zakatul fitr to wannan malamai suka ce kenan babu matsala akan wannan tana yiwa kai inda kake babu wanda zaka ba musamman za ku ga wasu kasashen larabawa za a tattara kudin zakatul fitr sai a turo su a waɗansu kasashe idan lokaci yayi sai a fitar a basu don can babu wanda zaka ba hali na biyu an takuna na'ibatan anil muzakki wal faqiri ma'an yana yiwa ta zamanto ta wakilci muzakki mai fitar da zakatul fitr wal faqiri da talaka wanda za a ba ma'an tare ma'ana yanzu nan tana wakiltar shi mai bayarwa kuma tana wakiltar mi wanda za a ba to wannan hali wani lokaci take zama tana wakiltar talaka idan gwamnati ta ayyana ta misali gwamnati ce na keɓe wannan ma'aikata saboda a rinka ba da zakatul fitri an gane ko to ita ko gwamnati kaga tana wakiltar wani tana wakiltar talakawa lokacin da mai zakatul fitr ya kawo musu an gane ko ta wakilce shi to ita ko gwamnati ta wakilta ta ta bayar sai da mutu tayi kuma ta wakilci talakawa a lokaci guda to sai suka ce to kenan waɗannan halayen guda biyu idan ya zamanto ta wakilci mai bada zakka ne kadai to suka ce nan bai halatta ba a jinkirta ta ma'ana ya kamata a fitar da ita kafin idi tunda mai bayarwa yana son a fitar mishi ne kafin lokacin idi amma idan ya zamanto tana wakiltar gwamnati ma'ana kenan tana wakiltar mai bayarwa kuma tana wakiltar mi talakawa sun ka ce to wannan fayyajuzu ta akhiru ha laha liniyabatiha anil faqiri nan koda an fitar da ita bayan sallah babu matsala saboda ta wakilci talaka in tabe me yasa aka ce ta wakilci talaka domin daga lokacin da ta wakilci talaka in ta amsa kamar tana ni kamar tana ga hannun shi ka ji abinda malamai sun kace to don haka wannan shi kadai ne abinda zamu iya fada a cikin wannan mas'ala sai mu dawo ci zuwa karatun mu malam sai ka saki mai ta aya qul hal min shurakaikum qul hal min شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون na'am kamar yadda muka sani a cikin tafsirin da ya gabata a wancan sati ina ganin in ban manta ba mun yi bayanin cewa dukkan ayoyin alkur'ani ana kaddara musu qul qul qul qul ko ba haka ba to waɗansu ƴan uwa sai suka ce a'a akwai waɗansu ayoyin qur'ani ba ya kaddara musu qul ina fata an fahimce ni suka bada misali da wata aya da take cikin suratul zukhruf am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin kaga ba ba a iya kaddara a ce qul ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan shine zai cewa kenan kamar ya ya walakantar da annabi Musa kenan yayi muqarara tsakanin shi da annabi Musa an gane ko alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim wannan tambaya su'alun ne waji tambaya ce mai kyau idan ka ji abinda baka fahimta ba sai kai tambaya to amma abinda yake da matsala kafin a yi bayani wani sai shiga cikin internet an ce kaza an ce kaza wani ya shiga gidan tv wani ma sai ya faɗi sunan mutum da garinsu da kabilarsa da inda yake gabatar da karatu kuma ya nuna abin kuskure ne ma ba tare da ya bar abin ba a matsayin matsala ta ilimi tana bukatar min tattaunawa amma idan mutum ya yi tambaya abu ne mai kyau ina fata an fahimce ni kuma shi idan kuskure ne sai mi sai mu yadda da kuskure muka idan ma mu ba mu ce ba mu kuskure ba idan kuma shi ne bai fahimta ba sai a yi sai a yi mishi bayani wannan shine kaida ta ilimi to dan haka kowace aya ta alqur'ani ana iya kaddara mata kul kul kul kul kuma haka abin yake ba mu tashi akan maganar mu ba an gane ko sai dai cikin ilimin tafsiri na alqur'ani mu rike da kyau da balaga ta alqur'ani akwai abin da ake kira alfaslu wal waslu alfaslu wal waslu in an ce alfaslu shine abin da yake rarrabe shi ko alwaslu abin da yake ni yake haɗe waɗansu ayoyin alkur'ani ma'anarsu tana ƙarewa ne daidai kan aya shi yasa in ka dibi ilmul waqf wal ibtida yana da alaka ne da sanin alfaslu wal waslu fil qur'anil karim an gane ko cikin qur'ani akwai lokacin da tsakiya aya ake amma magana ba haɗe take ba ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم an gane ko wannan cikin aya guda ne haka ne ko baka ba amma kuma maganar rarrabe take domin in ka ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a kada ya bakanta maka da rai in sun ce wato izza buwaya tana ga Allah gaba daya ai wannan magana ba za ta bakanta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da rai ba ina fata na fahimta ta kenan wala yahzunka qauluhum asalin magana kada magana su ta bakanta maka dare sai Allah yi ta'lili innal izzata lillahi jami'an ay li annal izzata lillahi jami'a mun gane wannan da kyau to kenan anan yanzu da an kace am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin idan ya zamanto cikin ilmul fasli wal wasl yana da alaka da wani abu ba daga nan za a dauko ta sai an koma can abin da yake da alaka da shi mun gane wannan asalin maganar wanada fir'aunu fi qaumih fir'auna ya kira a cikin mutanensa ma'ana yayi taron gangami ba a ce nada qaumahu ba fi qaumihi qala ya qaumi sai yace alaysa li mulku misra ashe mulkin misra ba mulkin misra ba a hannuna yake ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti waɗannan koramu suna gudana karkashina afala tubsirun shin ba ku gani ne sai yace am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin to nan baka cewa qul sai ka koma zuwa ga aslin magana daga qala kenan qala fir'au kenan qul qala fir'aunu li musa am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin mun gane wannan misali na biyu cikin suratu hud kuma cikin kissa annabi hud qala inni ushhidu allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni ko ba haka nan bane wato washhadu anni bari'un mimma tushrikun ko ba haka nan bane min dunihi kaga baka cewa qul min dunihi muna ganewa amma da ce qala inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun kenan qala hudun an gane ko inni ushidu Allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni mun gane wannan da kyau to shi yasa mas'aloli na ilimi shi karatu ba dan bita ba ba catch da ba catch wanda bai san catch ba wrestling mu ba iya catch ba yana catch kallo na kawai muka yi ko kallo ban yi wallahi don ba san umarnin kallon catch ba ba kwallo bace muna ganewa ba harkar kuɗi bace sai mu jayi mu ba masu kuɗi bane ba harkar mulki bace ko siyasa mu ba masu mulki bane ba masu sarauta bane ba yan siyasa bane ba ba haka nan bane harka ta karatu ita ce Allah ya dora mu akan ta kuma mun gode ma Allah don haka kenan magana ta karatu a kawo hujja da hujja amma dambe sai su ta su yi amfani da ƙarfi na fata an fahimce to ina ganin matsalar ta fito kuma har yanzu kofa tana buɗe wanda ya yi tambayar in bai yadda ba kuma ya ƙara bijirowa da bayani ina fata an fahimce ni ba dole bane kuma sai ka karɓa amma dai ka ji yadda asalin magana take wallahu ta'ala a'lam to qul hal min shuraka'ikum ko ba haka ba a tsarin tafsirin da muke yi shine cewa muna farawa ne da asbabun nuzul in akwai su in babu sai mu je zuwa ga mi zuwa ga munasabat ko ba haka ba daga nan sai mu wuce zuwa ga sharhul mufradat daga nan sai mu je zuwa ga almasail haka ne ko to a satin da ya gabata kul hal min shurakaikum mun kawo ilmul munasabat cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur wanda yake nuna cewa tafannun ne wajen kafa dalilai na tauhidi ko ba haka nan bane dalilan ne ake ta caccanza salo na kafa hujja da dalili waɗanda suke nuna Allah shi kadai ya cancanta wato abauta mishi ina fata ana fahimta ta sannan kuma mun kawo sharhul mufradat dan haka yanzu ba sai mun tsaya ga sharhul mufradat ba a wancan sati mun yi bayanin shi yanzu kawai kenan za mu ci gaba da bayanin aya tare da matsalolin da sun ka zo a cikinta insha Allahu rabbul alamin qul kace da su hal min shurakaikum shin daga cikin ababen bautakku shuraka jam'i ne na sharik waɗanda abokanan tarayya waɗanda kuke haɗa Allah da su shin daga cikinsu akwai man yabda'ul khalqa wanda yake ƙagar halitta ya halicci abu an gane ko thumma yu'iduhu sannan ya sake mayar da shi akwai nan sai kai makanka wani abu man malaman lugha sun kace lil'aqili ma li ghairi al'aqili sai malamai sun kace to galiban ba kowane wuri ba kai mai karatun na hau da ya ji an ce man ce ce a to nan gashi na Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nur ba yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba mai taya akan kafafuwa guda hudu mutum ne aqilun ne babu to dan haka sai ka ce galiban muna ganewa to nan da yace man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ababen da suke bauta ma gumaka aqil ne ba ba aqil bane to kaga kuma sai yace bai ce qul hal min shurakaikum ma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu ba muna ganewa sai zaman to fil ghalib ake zance ko kuma a'a ababen da suke bauta ma akwai mai bauta ma aljannu an gane ko akwai mai bauta ma gumaka akwai mai bauta ma mutane ko ba haka nan bane to sai an ka ce hal min shurakaikum shin daga cikin ababen da kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba an bauta ma annabi Isa akwai masu bauta ma malaman su akwai masu bauta ma shehunan su akwai masu bauta ma gumaka to daga cikin su man yabda'ul khalqa thumma yu'idu kaga sai zaman to an yi taglibi janibil aqili ala ghairi janibil aqil mun gane wannan da kyau kawo gakkace ko akwai kuskurcin qur'ani in tabe shin daga cikin ababen da kuke bauta ma akwai man yabda'ul khalqa wanda yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya sake mayar da halitta tambaya ce aka jefa musu ko ba haka nan bane sai Allah ya ce to qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu kace Allah shine yake kagar halitta al khalqa nan masdar ne khalaqa yakhluqu khalqan amma urida bihi اسم المفعول قل هل من شركائكم من يبدأ المخلوق كو المخلوقات قل الله يبدأ المخلوقات shi ne abinda ake nufi ka ce Allahumma amin kul ka ce Allahu Allah yabda'ul khalqa shine yake kaga halitta fi'ili mudari'i ne yufidu at-tajaddud wa takrar domin Allah ko da yaushe yana halitta abin da yake dama summa yu'iduhu kuma Allah ne yake mayar da shi in an ka ce mayar da shi in Allah ya so dawo da halitta zai mi zai dawo da ita aikin shi ne yau da gobe ba wai sai lahira ba a'a tun da duniya ma Allah yana mai da halitta dan akwai waɗanda suka mutu a nan duniya kuma Allah ya raya su ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم eh kenan mu mayarwa kaka ce sai lahira a tun da nan duniya ba Allah ya bada misalai mun gane wannan da kyau ko to qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu malaman da suke kula da hadda alqur'ani sun kace qulillahu me yasa Allah ce qulillahu kace Allah saboda babu wata amsa in ba wannan ba wato al'ada ce ta alqur'ani idan aka zo ga abinda babu wata amsa in ba ita ba to sai kaji qur'ani ya ce qulillahu dan ko an fada ko ba a fada ba haka ne qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu malaman har da alqur'ani sun kace qulillahu qul da Allahu mai dhamma intabih ba kul huwa Allah ba kulillahu mai zamma da kul suka ce ya zo wurare ɗai ɗai ɗai ɗai har wurare guda goma sha hudu a cikin alkur'ani mai girma wuri na farko wa yastaftuna ka fin nisa kulillahu yuftikum fihinna an gane ko sannan kuma wuri na biyu yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka ina fata an fince ni wuri na uku ƙul ayyu shay'in akbaru shahadatan ƙulillahu shahidun bayni wa bainakum uhiya ilayya hadha alquran wuri na hudu ƙul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr ko tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin ƙulillahu yunajjikum minha thumma ƙulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikuna wuri na biyu wa ma qadarullahu haqqa qadrihi id qalu ma anzala أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ورين شدة وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون wuri na bakwai qul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ko ba haka nan bane yawa sannan kuma sannan wuri na gaba qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq afa man yahdi ila al-haqq ahqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda yawa qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq qul illahu yahdi ilil haƙƙa ko ba shi ne ba to sannan kuma wuri na gaba sai inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim ko ba haka nan bane qul man rabbus samawati wal ard ay qul man rabbus samawati wal ard qul illah a cikin suratul ar-ra'd qul man rabbus samawati wal ardi qul illah qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar guda biyu aka samu sannan kuma wuri na 11 qul illahu a'lamu bima labithu sannan kuma wuri na sha biyu qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin kaga qul man yarzuqukum minas samawati wal ardi tatami qulillah ko ba haka dan bane sannan kuma akwai wani wuri da Allah ce qulillaha a'budu mukhlishan lahu dinan ba qulillahu bane a cikin suratu wato az-zumar da kuma qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum nan qul Allahu ni ba qulillahu bane ina fata an fahimce ni sai kuma wuri na sha uku wa idza tutla alaihim ayatuna بينات ما كان حجتهم إلا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كما هكذا بني يوا to da haka waɗannan su ne wurare guda goma sha hudu da ƙulillahu ƙulillahu sun ka zo cikin alƙur'ani mai girma an gane ko to sai malamai suke cewa qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu kace Allah subhanahu wata'ala shine yake kagar halitta sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shine yake dawowa da ita a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi da yazo a mas'ala ta 420 yake cewa kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu an gane ko nan ba yayi itirad yake ma Allah ba tambaya ce yayi don saboda ka gane akwai shubha a wurin yace wa hum ghayru mu'tarifin bi wujud al-i'ada aslan su kafirai ai ba su yadda ba ma za a sake kagar halitta ko ba haka nan bane la min Allah wala min ghayrihi ai su ba su yadda ba ko Allah ko wani Allah zai mi zai sake mai da halitta amma sun yadda da Allah ya halitta to dan mi wajen kafa musu hujja an kace qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu to kaga wannan ana iya zoma da wannan tambaya yace qulna za mu ce ga amsa lamma kanatil i'adatu an gane ko lokacin da dawo da halitta ya kasance zahiratul wujudi abu ne wanda yake a zahiri li zuhuri burhaniha saboda hujjar dawo da halitta ta bayyana karara wa huwa alqudratu ala ibtida'il khalqi saboda Allah yana da iko yayi ya kage halitta wal i'adatu ahwan bin nisbati ilaina ko a ce an dawo da abu shine mafi sauki amma gare mu ba ga Allah ba da yace wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu sai ce mi wa huwa ahwanu alayhi shine fi sauki ga Allah amma bin nisbati ilaykum amma ba ga Allah duk dai ne yana iya halitta abu da kun fa yakunu yana iya dawo da shi da kun fa yakunu kaga da waccan da waccan ai duk dai ne ga Allah mun gane wannan to kaji dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kafa musu wato hujja da wannan shi yasa malamai suke cewa alqur'ani mai girma yana kafa hujja an gane ko yana kafa hujja da cewa za a tayar da halitta da abubuwa manya guda biyar ma'ana cikin alkur'ani dalilan da alkur'ani yake saurin kafa hujja da su wajen nuna akwai dawo da halitta akwai abubuwa guda biyar na farko shine halitta ta farko halitta ta mi ta farko ibtida'ul khalq يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تند الله شيء حدثك نزي داود ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد كما هكذا بني to abu na biyu kuma wanda qur'ani yake kafa hujja da shi shine wato al al al amsila al waqi'iyya ma'ana abubuwan da sun abko Allah ya rayar da waɗansu kaga Allah ya ce ma bani Isra'ila thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun ko ba haka bane kaga an tayar da su bayan sun mutu kuma wa id qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta kaga an rayar da su misali na gaba alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum ko ba haka nan bane sannan kuma aukal ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا النبي إيسا وأحيي الموتى بمي بإذن الله هذه أمثلة واقعية وقعت أبو نأكو إحياء الأرض بعد موتها rayar da kasa bayan ta mutu hujjoji ne daga cikin hujjojin kiyama ashe duk damanan nan da aka yi wa'azi ci ba to dina aka bada bacin damana eh kasancewa akwai kiyama Allah subhanahu wata'ala ce wa min ayatihi annaka taral arda hamida bari mu fara da hamida cikin suratul hajj fa idza anzalna alaiha alma ahtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij zalika bi anna allaha huwa alhaq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir can ma cikin suratul fussilat yace wa min ayatihi annaka taral arda
khashi'a خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ستي إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون na nawa kenan muka wadi na uku ko qur'ani nake magana Allah da yake magana ba ni ba dan qur'ani yuna an kace alif lam mim ba su da fassara kun san an ce Allahu alam bi muradihi bi zalika yace alif lam mim yace ku saurara Allah yana magana wai ka ji fassara su abuna abu na hudu wanda yake nuna amin abu na hudu wanda yake nuna akwai kiyama wanda qur'ani yake kafa hujjar shi shine bacci da tashi domin bacci wani juz'i ne na mi na mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar ثم يبعثكم كادي يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون sai abu na biyar wanda galibi ƙur'ani yake kafa hujja da shi game da mi game da halitta shine Allah yana nuna mana ya halicci abin da suka fi mu girma to tun da Allah ya halicci abin da ya fi mu girma to kenan mu da akkanana domin wanda ya halicci babba karami bai zai bashi wahala ba haka ne ko ba haka ba Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharun nas la ya'lamun a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha dan haka dai wanda ya halicci halicci fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna tunda Allah halicci abubuwan da suka fi mu girma a hankalci Allah zai iya halitta mu zai iya dawo da mu mun gane wannan da kyau eh alqur'ani ya magana ba ni ba to almuhimmu da yace qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ko bu su yadda da Allah yake dawowa ba tunda sun yadda Allah shi ya halitta to tabbas kuma Allah shine zai dawo da halitta mun gane wannan da kyau ko kaji dalilin da yasa an ka kawo kuma sai ya fara da abinda an kai ittifaki akan shi kafin aje abinda an kai ni an kai sabani akan shi ko ba ka nan bane a kullun in ana tattaunawa a fara da abinda an kai ittifaki kafin aje mi abinda aka yi sabani ibtida'ul khalqi sun yadda da cewa Allah shi ya halitta ko ba haka nan bane amma kuma dawo da halitta nan ne an kai an kai sabani to sai sai Allah ya fara bada abil muttafaqi abil alayhi qabla al intiqali ila al mukhtalafi wannan shine don haka uslubi ne na masu tattaunawa sai ka gane da wannan الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين da ya zo karkashin wannan aya qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa sai yace alqama Allah ta'ala al-mushrikeena fi hadhihi al-ayati hajaran Allah ya jefa ma mushrikai dutsi ma'ana kenan an rinjaye su da hujja bi anna shuraka allati ya'budunaha min dunihi ababen da suke bauta ma suke hada su da Allah wajen bauta suke mayar da su ababen tarayya waɗanda suke bauta ma waɗanda ba Allah ba la qudrata laha ala fi'li shay'in ba su da iko su aikata wani abu wa annahu huwa wahdahu jalla wa ala Allah shi kadai ne madaukakin sarki allazi yabda'ul khalqa wanda yake kagal halitta thumma yu'iduhu kuma ya sake dawo da wannan halitta bil ihya'i ta fuskar rayar da ita marratan ukhra wani lokaci daban wa annahu yahdi man yasha kuma Allah shine ke shirda wanda yaso yace wa sarraha bi misli hadha fi ayatin kathira Allah ya faɗi wannan irin wannan magana a cikin ayoyi daban-daban masu yawa yace Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa qawluhu kana wa qawlihi ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور يتكما وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون duka waɗannan ayoyin suna nuna Allah shi ya halitta kuma shi yake kula da halitta ba wanda isai wani abu cikin mulkin Allah in ba da izinin Allah ba malam yace wal ayatu fi misli zalika kaseera ayoyi game da wannan ma'ana suna da yawa wa ma'lumun yace abu ne sananne anna taswiyata ma la yadurru wa la yanfa'u daidaita abinda baya iya cutarwa an gane ko wala yanfa'u kuma bai iya jawo maka wani amfani wala yaqdiru ala shay'in bai da ikon komai ma'aman bi yadihi khairu kulluhu tare da cewa ka daidaita shi da wanda dukkan alkhairi yana hannunsa shine Allah al-mutasarrifu bi kulli ma sha'a wanda yake tafiyar da wato al'amuransa yadda ya so a cikin komai la tasduru im illa mimman la aqla lahu irin wannan ibada babu wanda zai ta sai sai wanda bai da hankali ko ka daidaita abin ka daidaita Allah da halittun shi sai dai in baka da hankali kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa an ashabi zalika inji shinqiti ga waɗanda suke irin wannan bauta wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id su da kan sun yarda ba su da hankali amma hankali irin na shari'a ha shi ne abin da ake nufi ban sani ko mun fahimta ba to qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduh kace Allah shine yake kagar halitta sannan ya sake dawo da ita to in sun yadda da wannan fa anna tu'fakuna ta ina ne ake juyar da ku gashi kuna ganin hujja karara amma sai ku juya a ce maka a'a Allah shi kadai yake kaza kuma ce shi kadai da abota maka ce a'a kai baka yadda ba sai ka sirka ya da wani a ina hankali ya yadda da wannan ina fata an fahimce ni ko ba Allah ba da wanda ya yi aiki da wanda bai yi aiki ba in za a biya wa za a ba to yanzu sai a zo gona a yi aiki wani ya iri yana aiki sai a zo da mareci sai a raba kudin biyu a ba wannan rabi a ba wannan rabi da wani rabi balantana ibada Allah ya kage ka ya halicce ka ya halitta maka komai kuma ka bauta ma wani shi ai wannan aiki ne wanda na ba masu hankali ba wannan ita ce cikakken mahauka ya ana neman hauka qul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqq malam muje aya ta gaba قل من قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع عمن لا يهدي
نعم أفمن يهدي إلى الحق يحب أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى
أما لا يهد أمن لا يهد بال- بالفتح يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون na'am kamar yadda muka sani yadda karatunmu yake gudana muna farawa ne da asbabun nuzul in an same su ko ba haka ba idan ba mu samu ba sai mu yi intiqali zuwa ga mi zuwa ga ilmul munasabat daga nan sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat daga nan su mu zo zuwa ga masail muna maimaita wannan saboda wanda yake koyon manhaji in ya ga wannan manhajin ya bi sai ya dauka ban ce dole ba sai ka ɗauki wannan manhajin haka ne ko to qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq idan muka duba abinda ibnu ashur ya faɗa duka wannan ƙarin tafannun ne a cikin mi a cikin kafa hujjoji na tauhidi ma'ana Allah yana ta ƙara nuna musu kasawar mi kasawar abin bautar su kaga ababen ababen bautar su ba su iya halitta ba su iya kula da halitta ba su iya dawo da ita ba su da tacewa a cikin tafiyar komai sannan kuma gashi nan qul hal min shurakaikum man yahdi ila alhaq shin suna iya shiryarwa kaga babu wanda zai iya shiryarwa daga cikin su kenan ko in ba sa iya shiryarwa bai cancanta su mi ba su zamanto abin bauta mun gane wannan da kyau kenan karin bayani ne akan nuna kasawar gumakan su da nuna tabbatar da tauhidi idan muka zo cikin tafsiri na jalalai ne zamu bayanin mufradat da an ka ce qul hal min shurakaikum ka tambaye su shin daga cikin ababen da kuke bauta ma man yahdi ila alhaq akwai wanda yake iya shiryarwa zuwa ga gaskiya yace bi nasbi bi nasbi al-hujaji taw nan ga ka zo ka ce bi nasb ka ce an yi fatha ba fatha ake yi nuhi ba intabe dalibin ilimi ga ka dauki larabci ka ce da shi zaka gane littattafan tafsiri da hadisi da shari'a shi larabci hanya ce ta ganewa amma akwai mustalahat na shari'a dole sai ka karance su akwai wani littafi mu'jamul mustalahat ash-shar'iyya mujalladi hudu ne kasar Saudiya ta dauki nauyin aka buga shi kaga in ka samu wani littafin zai taimaka ma na dan hada maka shi an gane ko to nan da an kace bi nasbil hujaji nasaba shine kafawa an gane ko ba wancan nasba ba ta larabci ta ayi abu fata ba ita ake nufi ba bi nasbil hujaji ta fuskar kafa hujjoji shin ababen da suke bauta ba suna iya kafa hujja na cewa sun cancanta bauta musu ko da masu hankali ne ko waɗanda ba su da hankali tunda kuma ka ba su iya kafa hujja in kuma mutum ne ya ce a bauta mishi kaga katon kaddara na kawai tunda ba ka ganin mutum wanda in ya ci tuwo an gane ko zawo ya kama shi da gudu shi ka rugawa shi hwada cikin dush ko toilet kuma ya ce ka bauta mai a yare na kake nan wace hujja katon kaddara zai baka kabauta mai dan adam irin ka mai cin tuwo ya ci tuwo ka ci tuwo ya duka yayi kashi kai baka duka kai kashi sannan ya ce maka shi Allah ne kuma ka yadda haba kaga wannan ba gaskiya bane to da haka ta fuskar hujja ba su da hujja wa khalqil ihtida kuma ta fuskar yahdi ila alhaqi kenan bi khalqil ihtida ya halicci shiriya kaga Allah shi yake kafa hujja ingantatta wanda take nuna shi kadai ya cancanta abota mishi haka ne ko baka ba sannan Allah shi ya halicci shiriya an gane ko domin da Allah bai halicci shiriya ba da ba wanda ya isa shiriya qul illahu yahdi lil haqq kace Allah shi yake shiryarwa zuwa ga gaskiya afa man yahdi ila alhaqi shin wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya wa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala a haqqo an yuttaba'a shine ya cancanta abishi dan in kace a haqqo an yuttaba'a shi ya fi cancanta abishi to kenan in kace haka dan su ma goma kaya kamar ya cancanta abi abisu ko ba haka dan bane alhali ko bai cancanta abisu ba to nan a haqqu zamu zo bayani cikin masail ismu tafdil ne amma maslubul afdaliyya ma'ana an kawo af'alu amma nan ba ana nufin ba wannan yana da wannan yana da domin asalin shi yufidu ishtirak in kace fulanun an gane ko afdalu min fulan wani yafi wani falala kenan ya dullu ala annahu mashtaraka fil fadli wa faqa ahaduhuma al-akhar yana nuna sun yi tarayya a ciki amma sai mi dai ya tsere ma daya to da an ka ce afa man yahdi ila alhaqi shin wanda yake shirwa zuwa gaskiya a haqqo an yuttaba'a shi ya fi cancanta abishi a'a shi ya cancanta abishi domin su kuma ka bai cancanta abisu ba ban sani ko mun fahimci abin da ake ba waɗansu malamai suka ce a'a nan at-taslimul jadali ne a'a sakan musu cewa gumakansu an gane ko ba sa shiryawa shin a hankali da wanda yake shiryawa da wanda baya shiryawa wane ne ya fi cancanta abishi a hankalce shi yasa cikin qur'ani intabe ismu tafdil ga kame fassara guda kakka gare shi kame fassara guda wani wuri bai dauka wannan fassara kaji Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idama fa kasawna al-idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar satami fatabarakallahu ahsanul khaliqin to kaga kace fatabarakallahu albarkatun Allah sun yawa ahsanul khaliqina Allah shine yafi yin halitta mai kyau wa yake yin halitta kuma ba Allah ba babu shi yasa wadansu malamai suka ce to na ahsanul khaliqina Allah shine mai kyautata halitta wadansu malamai suka ce a'a at-taslimul jadali na al-khaliqina ana nufin al-muqaddirin muna ganewa ma'ana ita halitta asalinta sai ka daidaita abu ka kaddara shi to mutane suna kaddara irin nasu abubuwa an gane ko su sassaka goma ka su yi kaza su yi kaza to amma ta allan kaddara wanta allan tana gaban tasu wasu sun ce a tafi akan haka amma dai ni sai in ga abin yayi nisa ko ba karan bane ka duba cikin suratu hud inda Allah ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati tace mi hunna biya ma'ana hunna azharu lakum ar-rama dan ba mu fassarar nan su suka yi tsarki kenan mata sun fi tsarki kuma kato shi na da tsarki ah arama ya kamata mu je yadda sha'anin yake hunna azharu lakum sune masu tsarki an gane ko nan ismu tafsil maslubul afdaliya ni dai na gaya maka kadiba cikin wani littafi alhaqiqatu shar'iyya na ash-shaykh Umar Salim Bazmul ya tattauna akan kalmomi waɗanda dalibin ilimi ya kamata ya hatara akan su ba abin da ya shafi kadi na gaya maka yawa afa man yahdi ila al-haqqi shin wanda yake shirewa zuwa gaskiya a haqqo an yuttaba'a shine ya cancanta abishi ko ba haka ba ila al-haqqi a haqqo an yuttaba'a a haƙo an yi taba'a amma la ya hiddi da wanda shi kuma baya shirya suwa ya hiddi za mu zo cikin ƙira'ata akwai ƙira'ata daban-daban a wannan wuri shi yasa kaga karatun shi ya rikitas amma la ya hiddi akan wanda la ya hatadi kenan baya shiryuwa in an ce ya hiddi asalin shi ya hatadi ne sai an ka mai da ta'un ta koma dalo sai an ka ce ya hiddi abinda ake kira babu wato al-idgham wal qalb cikin ilmu sarf kamar inda Allah ya ce wato ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhisimuna asalin shi yahtasimuna ne sai an ka mai da ta'un ta koma sadun sai an kai al-idgham wal qalb amma la ya hiddi wanda ba zai iya shiryawa ba illa an yi huda face sai in an shiryar da shi to ka gani a haƙƙo an yi taba'a shin wannan ya cancanta abi ko ko Allah kaga Allah subhanahu wataala ya cancanta abi shi waɗansu malamai sun tafi cewa nan da an ka ce amma la ya hiddi wanda baya shiriwa sun ka ce tun da gumaka ba sa tafiya balantana ba sa ji ba sa gani amma la ya hiddi wanda bai iya cirata intiqali kenan amma la yantaqilu illa an yunqal wanda bai iya cirata sai sai an ciratar da shi ko kuma in ababen da suke bauta ma akwai mutum to amma la ya hiddi wanda bai iya shiriwa in dan adam ne sai in an shiryar da shi sannan kuma in kuma gumki ne to amma la yantaqilu illa an yunqal shi yasa ibnu jarir at-tabari ma wagga fassara ta biyu ya kawo ta ta karshen nan amma wato abinda wanda bai cirata sai an ciratar da shi ibnu ashur shi ma ya kawo ta a matsayin magana wanda ya kawo amma shi ibnu jarir at-tabari cewa yi wa za'ama ba'dul mufassirina shi magana bai dauke ta da karfi ba wasu riya sun ci an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce to sai mai jalalain yace istifhamu taqririn wa tawbihin tambayar da Allah ya musu ta takririn ce ta tabbatarwa ba wai don Allah bai sani bane koko da Allah ya musu tambaya ya jahilci wani abu ne wa tawbihin kuma Allah yana zargin su ma'ana Allah ya tabbatar musu da kasawar gumakansu kuma Allah yana zargin su akan bautar da suke yi musu ina fata an fahimce ni yace maganan ma'anan maganar ai al-awwalu ahqqu na farko shi fi cancanta shi ne Allah subhanahu wataala ko ba karan bane to fama lakum kaifa tahkumun mi ya same ku ta yaya ne kuke yin hukunci hadal hukmul fasid wannan hukunci lalataccen hukunci batacce min ittiba'i man la yahiqqu ittiba'ahu kuna bin wanda bai cancanta abi shi ba ina fata an fahimce ni to kaji abinda mai jalalaini ya kawo yanzu sai matsalolin da suke karkashin wannan aya na farko akwai matsala da ta shafi wato ilmul lugha wanda zamu dawo kanta sannan kuma akwai matsala wadda ta shafi qira'at waɗannan su ne matsalolin da zamu tattauna akan su kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi ya kawo i'rabi da kuma wasu aujuh na i'rab a karkashin wannan aya babu lokacin da zamu dawo mu kawo wannan amma dai nayi maka ishara sai ka koma can ka ƙara ganin yadda abubuwa wato suke tafiya an gane ko a cikin littafin tashihatun lugawiyya tashihatun lugawiyya na al-sheikh ahmad abdullatif ahmad shuwairif na kasar libya ina fata ana fahimta ta a shafi na hamsin da shidda cikin wannan littafi ya ce waɗansu akwai wani malami da ke cima ko wani masanin luga ya ce yi khatti'u a shaikhu ibrahimul yaziji wani malamin lokacin da ake cewa Ibrahimul Yazihi yana kuskurantar da manya qulu ra'aituhu akthara min marra wanga larabci muna amfani da shi kuma mu kace ra'aituhu akthara min marra na ganshi akthara min marra sai sun kace to wannan kuskure da yace qala wa yaquluna ra'aituhu akthar min marra waja'ani akthar min wahid ya ce to irin wannan larabcin shi a fahimtarsa shi ya yi kuskure na ya ce wa muktadahu wannan magana tana hukumta a gane isbatul kasrati a tabbatar da yawa lil marratil wahida ga abin da yake guda kaga in ka ce aksar min marra to ai ita marra guda ce to kuma ka tabbatar mata da yawa abu yafi abu yafi kanshi kaga ku ba yin haka sai dai wani abu ya fi shi to eh yace li anna al mufaddal alayhi fi ma'na min al ma'ani la budda an yusharika al mufaddal fi dhalika al ma'na fa qawluka bakr ashrafu min khalid kaga kira in kace bakr ashrafu min khalid wani yafi wani amma in kace akthar min marra to eh ta marra itta kan maida ta hikanta ba sani ko mun fahimta ba to amma malaman lugha musamman majma'an lugha al-qahira sun kace kai babu laihi ana iya cewa fa'ala zalika aktharu min wahid ko ko ra'aituhu akthara min marra majma'an lugha al-qahira eh kasan akwai académie française an gane ko ta kasar faransa wadda adda waɗannan mutum 40 wanda suka fi kowa sanin faransanci in mutum guda ya mutu cikin su sai a zabo wani ana kiransu les immortels ingila ita ma tana da nata academy ta kasar ta ingilishi to su ma a larabci akwai majma'al lugha al-qahira akwai na saudiya akwai na libya akwai na sauran kasashen larabawa har ordon amma dai wanda ya fi girma shine na kasar mi na kasar misra an gane ko su ko sun kace ya halatta an gane ko kace aksar min marra me yasa sun kace haka sun kace li anna af'ala tafdil domin af'ala ta tafdili wanda take nuna fifiko qad yakhruju anid dalalati ala al-musharaka wani lokaci yana fita daga mi daga musharaka ya nuna wannan sun yi tarayya amma wannan yafi wannan baina amraini ma'ana wani lokacin yana fita daga musharaka daga abubuwa guda biyu fi aslil ma'ana a cikin asalin ma'ana daga cewa zaidun afdalu min min min bakr misali to ai yana nuka kana nufin sun yi tarayya to wani lokacin a'a ba haka take nufi ba ma ziyarati ahadihima ala al-akhar tare da cewa dai yafi dai hada afdalu min hada kenan ishtaraka fil fadli wa faqa ahaduhuma al-akhar fihi yace to fa yadullu ala mujarrad al-wasf fil ma'na wani lokaci ana amfani da ismu tafsil ana nufin mi ya siffantu da mi da wannan ma'ana وقد جاء وقد جاء أفقل التفضيل على هذا الوجه afqulu tafsiri sun zo da wannan fuska fi ayatin min alqur'ani alkarim a cikin ayoyi na alqur'ani mai girma ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ce afa man yahdi ila alhaqi shin wanda ya shirya zuwa ga gaskiya a haqqo an yuttaba'a ai haqiqun an yuttaba'a shine ya cancanta abi kamar inda Allah ce afa man yulqa fin nari shin wanda za a jefa a cikin wuta khairun shine mai alkhairi amman yati amman yati aminan yawmal qiyama kaga ba a cewa shine mafi alkhairi dan kafiri bai da wani alkhairi ina fata an fince ni yawwa sun kace to kenan wannan yana nuna cewa abu yana iya zuwa akan shi sannan suka ce kamar inda Allah subhanahu wataala ce fa in kanu akthara min zalika sai ce mi fahum shuraka'u fi thuluth kenan ai akthara min akhin wahidin aw akthara min ukhtin wahida qur'ani ya amfani da shi kenan da haka daga yau ya halatta ka ce ra'aituhu aksara min marra amma da hujja da dalili tunda inda ba a faɗa ba kai ma hayaniya ce zakai eh ka san wani akwai dargagari sai ya ce kaza sai ya ce kaza Allahumma amin to mas'ala ta ƙarshe wadda zamu kawo ita ce mas'ala wadda take da alaka da tawjih alqira'at idan muka duba inda Allah ya ce afa man yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda to wajen la yahdi din nan akwai qira'at daban-daban mun gane wannan su kuma qira'atu wani lokaci zaka iske ma'anar ko guda ce ko kuma tana iya bambantuwa akwai amma yadda za a yi ayi taujihin su abinda suke faɗa taujihu ilmu taujihil qira'at wanda Allah ya ba mu iko an ji karatu kan shi an kuma kare shi yana nan za a rinka saka shi cikin group bi idnillahi ta'ala mun samu halaka 146 a cikin wannan fanni ina fata an fahimce ni to yadda karatun yake afa man yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda kadiba cikin imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa al-jami' li ahkam al-quran ya kawo kamar aujuh na karanta wannan guda shidda yace akwai sannan in kadiba ibnu jarir at-tabari ya kawo ikhtilaf al-qira'at a wannan wurin ina fata ana fahimta ta zaka ga malaman tafsiri wani lokacin da suke kula da qira'at za su kawo sabani in kadiba ma insha Allah in ban manta ba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur zaka ga wannan amma za mu dawo cikin wani littafi wanda yana da muhimmanci shi ma ɗalibin ilimi ya same shi mushafu taujihil qira'atil ashr wa kashfi asrari hal balaghiyyati wal ijaziyya kaji suna ne fa eh muzayyalan bi man ga doktor yasir muhammad musa ina ganin to in ka same shi shi ma yana da kyau kaje da bayani yake to da an ka ce afa man yahdi ila al-haqqi haqqu an yuttaba amma la yahdi illa an yuhda suka ce qara'a hamza wal kisa'i wa khalaf wadanga kufiyuna ake kiransu ko dun na kufa ne kuma tun da qira'atul ashra guda abbabu inda qira'atus sab'a ne kufiyuna guda uku ne asim da hamza da kisa'i khalaf bai shigo ba to dai waɗanga guda uku sun karanta afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amma la yahdi wanda la yahdi wanda baya shirye suwa shine ma'anar yahdi kenan sulafi ne hada yahdi wanda baya shiryarwa illa an yi huda sai in an shiryar da shi sannan kuma shu'ba shu'ba shi kuma rawi ne nawa rawi ne na asim tunda asim yana da rawi guda biyu da hafs da kuma asim ko ba haka ba to shi shu'ba ya karanta afa man yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttaba amma la yihdi illa an yuhda yihdi dike da kyau to shi yihdi din nan ya hata dina kakka ce kada ka je wani malami ya karanta yihdi kace kai kai sun kawo sabon qur'ani kai da baka san qira'ata ba ko san mutane ba akwai darga abinda baka sani baka ce babu shi a kai mi ka sani ba a cikin wannan ilimin da zarga to yihiddi qira'a ce ta shu'ba shi ko hafsi ya karanta da shi da imamu yaqub an gane ko afa man yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yuttaba afa man yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yuttaba amman la yahiddi shi ko yahiddi ya karanta shi ko wancan yihiddi asalin shi ya hada dila amma ya bambanta da yahdi don yahdi hada yahdi ne yihiddi da yahdi yahtadina an ka dauki ta'un an ka mai da min ta koma min ta koma dalo sannan kuma ibnu wardan ibnu wardan an gane ko wanda rawi ne na abu ja'far eh kadiba cikin ad-durr al-mudhi'a ta ibnu al-jazri an gane ko yace abu ja'farin an ibnu wardan naqilun kaza ibn jammazin sulaiman dhul ula yace ibnu wardan ya karanta afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi yahdi yayi maha'un sukuni kuma yayi mami dalun sukuni to kaga a ce harafi ba harful illa ba kuma ai mishi sukuni kaga akwai mi akwai nauyi amma la yahdi yahdi imamu shatibi yace wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaka mafsila irin wannan in ta hadu to dole sai ka dan yi dan ikhfa'i ya di sai ka wuce a kira kenan ina ba ta amfince ni to shi ma duk wanda ka gani da shadda dai akwai ta'un sannan imam warsh an gane ko wanda rawi ne na nafi'a da imamu ibnu kathir al-makki al-qari ba wancan ibnu kathir al-mufassir ba da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta afa man yahdi ila al-haqqi ahqqu an yuttaba'a amma la yahdi ana ran kaga sai mun irin wagga ya haddi ko ba haka nan bane to ya haddi ya hadina ina fata an fince ni sannan kuma imamu qalun wanda shi ma rawi ne na nafi'a ko ba haka ba da kuma ima- ibnu jammaz wanda shi ma rawi ne na Ibu- abu ja'far sun karanta afa man yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi yahdi yahdi asalin shi ya hadina to duk dai inda ka zo ka kawo shi kuma abu amr ibn al'ala an gane ko al-basri ya karanta afa man yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yuttaba'a ai kenan amman la yahdi yahd wato yahdi illa an yuhda la yahd wato afa man yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda to dukkan waɗannan yana da alaƙa ne da lughat na larabawa amma duk wanda kaga yayi madalun shadda ta unce an kamar da mi ta koma dalu taujihin ta kuma qira'a da tace yihiddi saboda lokacin da an kai ma ha'un kasra sai an kai mi sai an kai ma ya'un kasra sai an kai mata mutaba'a a larabci akwai lokacin da ga wasalin da ya kamata harafi na gaba ya dauka amma saboda na gaban shi ya dauki wancan shi ma sai ya dauke shi tunda an ce hi hi to ita ma ya'un sai ta koma kasra cikin larabawa akwai masu irin wannan sai sun kace yihiddi akwai yahaddi akwai yihiddi ka ji nau'uka na qira'at ka diba cikin littattafai da sun kai tawjihul ilmul qira'at dan ka iske su ka ji su ka san su kada wani ya karanta yihiddi ka ce an kawo sabon qur'ani ba sabon qur'ani bane ilmul qira'at abba ka sani ba wannan kuma sai malaman ilmul qira'at suke bayanin wannan wallahu ta'ala a'lam to alaran mu duk da yake lokaci ya tafi sosai a karanta muna wannan aya wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون mu fassara wannan aya wa ma yattabi'u aktharuhum da yawan su ba komai suke bi ba cikin jalalaini fi ibadati al-asnam wajen bautar gumaka illa dhannan sai zato haythu qalladu fihi aba'ahum sun yi kwaikwayo da iyayensu ko ba haka nan bane sun kace inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun da muhtadun ko ba haka nan bane sannan kuma wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana da ma alfaina alayhi aba'ana wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum id tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun kalladu abahum su kai sun yi koyi da iyayensu ba a koyi da iyaye sai akan hujja an gane ko taklidi kala biyu ne akwai taklidi da hujja akwai taklidi babu hujja to wanda babu hujja ba a yadda da shi ba amma ya halatta kai taklidi har cikin aqida amma da hujja annabi yusuf yace wattaba'tu millata abai kaji ko ibrahima wa ishaqa wa yaqub amma ga hujja ma kana lana an nushrika billahi min shay sai Allah subhanahu wata'ala ce inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a lalle tabbas zato baya da wato baya wadatarwa daga gaskiya daga wani abu ma'ana baya amfani kwata kwata in dai ga gaskiya zato ya zan mi ya zan hayaniya sai Allah subhanahu wata'ala yace kina inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a fi mal matlubu minhu al-ilm inji imamu as-suyuti an gane ko abinda ana neman ilimi a cikin sa nan magana ce yayi mai yawa dole sai dai sati mai zuwa domin akwai abinda da zato za a yi aiki akwai azzannul ghalib sannan kuma akwai zannu wanda tabbatacce na shari'a ta ce a yi aiki da shi a ramma wani zannu wallahi shari'a ta ce a yi aiki da shi akwai bayani wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi'in allazina eh yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wanga ba to ka da shi kuma ka da shi araba ba yawa to inna allaha alimun bima yaf'alun Allah masani daga abin da suke aikatawa fa yujazihim alaihi Allah zai saka kanka musu ba ana nufin kawai Allah ya sani ba ta tsaya a'a kinayatun ne anil jazaa'i in Allah ya sani kuma zai saka kanka akwai wanda ya san abin da kake aikatawa ma ba ya saka kanka ba ko ba kadan bane shi yasa duniya shari'a ba ta karewa sai gami sai lahira gaban Allah domin azzalumai sai su ci abinka kuma su kashe ka kuma babu shari'a duk kotun duniya da kaji ana zancen kotun duniya duk tiyatar da da majalisar ɗumkin duniya da kotun duniya duk tiyatar na ka san tiyatar wanda bai san tiyatar ba da rama yau hitler akwai kotun da ta yi mai shari'a hitler george w bush akwai kotun da ta yi mai shari'a netanyahu akwai kotun da ta yi mai shari'a to kenan duk wannan tiyatar ne babu wata kotun duniya nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh